الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin azare da ke jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Wannan majalisi ne da muke gabatar da shi mako-mako wanda ya kunshi sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 71 a wannan yammaci na Juma'a 16 ga watan Rabiul Akhir hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya yi daidai da goma sha takwas ga watan oktoba na shekara ta 2024 babin da muke karatu a cikinsa babi ne da ya kunshi bayani kan irin cutarwar da ƙuraishawan makka suka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yayin da manzan Allah ya doge kan kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da ibada da kuma ƙaurace wa bautan gumaka domin su mutanen makka suna bautan gumaka ne to kaga ba za su samu daidaito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan yasa suka yi ta tsangwamar sa suna cutar da shi tsangwama da cutarwa iri-iri kala-kala nau'i-nau'i cutarwa ta fatar baka cutarwa ta aiki manzon Allah duk bai tsira daga waɗannan nau'ukan cutarwa daga waɗannan al'umma na ƙuraishawa na cikin garin makka ba daga cikin misalai da mawallafin wannan littafi yake kawo mana na irin cutarwar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki misali na bakwai yana bayani a kansa wannan misali na bakwai ɗin ba mu kai ga gaci ba a majalisin da ya gabata lokaci ya ƙure mana shi ne alwalid bin al-mughira ammu abi jahal alwalid ɗan mughira babban abu jahal kamar yadda bayani ya gabata a majalisin da ya gabata shi alwalid bin al-mughira yana cikin maɗaukaka na ƙuraishawa sa'annan kuma mutum ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wadata ta dukiya baya ga haka mutum ne wanda yake da basira mai tunani mai hangen nesa Allah ya ba shi fasaha ta harshe waɗannan duka baiwawwaki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa to kamar yadda muka karanta cikin wannan littafi cewar shi wannan babba na Abu Jahal wato Al-Walid ibn al-Mughira yana wucewa wata rana sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Al-Qur'ani ayoyin da ya ji manzon Allah na karantawa kamar yadda muka bayyana a majalisin da ya gabata ayoyi ne na suratul ghafir ayoyi ne na suratul ghafir ba suratul fatir ba ina jin a majalisin da ya gabata mun ce daga suratul fatir ba suratul fatir bane daga suratul ghafir ne hamim tanzilul kitabi minallahi alazizil alim ghafiriz dhanbi وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذت فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار waɗannan ayoyi na farkon suratul ghafir su ne ayoyin da alwalidu bin al-mughira babban abu jahal ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa to yayin da ya saurari waɗannan ayoyi sai ya je ga 'yan ƙabilarsa ƙabilar banu mafuhum dama ya fito daga ƙabilar banu mafuhum yake ce musu na rantse da Allah na saurari Muhammadu ɗazu yana karanta wani magana wannan maganar da na saurare shi yana karanta ta ba ta yi kama da maganar ɗan adam ba kuma ba ta yi kama da maganar aljani ba saboda maganar cike take da zaƙi sa'annan kuma maganar tana cike da basira da fasaha magana ce wacce take kunshe da yabanya wacce take tattare da fa'idodi sannan magana ce mai ƙarfin gaske sannan wannan magana da na ji yana rerawa magana ce wacce duk wanda ya rungume ta zai ɗaukaka da wannan maganar wannan shaida da alwalid bin al-mughira yayi wa alqur'ani yayin da ya saurara ya tsoratar da quraishawa farai da gaske to shine lokacin da suka kebe su ya su sai sashe ke cewa sashe alamu yana nuna alwalid bin al-mugira ya bar addinin iyaye da kakanni ya koma addini sabo wanda muhammad ya zo da shi ba ku ji maganar da yake ba ba ku ji shaidar da yake bayarwa ba bisa maganganun da muhammad ya ce ana saukar masa ba ku ji yabon maganar yake ba sai abu jahal ya ce musu kar ku ɗaga hankalinku ku kwantar da hankulanku ni na san yadda zan yi da shi ku sa hankulanku cikin inuwa ni na san yadda zan iya muku da shi sai abu jahal ya tashi ya je ya samu babbansa wannan duk mun karanta a makon da ya gabata ya je ya samu babbansa alwalid bin al-mughira ya masa maganganun da suka fusata shi waɗanne irin maganganu ne ya masa waɗanda suka fusata shi wasu daga cikin malamai na tarihi sun hakaito mana maganganun da ya yi waɗanda suka fusata wannan babba nasa alwalid bin al-mughira shi abu jahal kenan mutum ne shi ma mai wayo mutum ne mai dabara da ya tashi ya je ya samu babban nasa sai ke ce masa ai ƙuraishawa suna can suna suna mitin kuma ba akan kowa suke mitin din ba sai akan ka sannan abun da yasa suke mitin din suna so su hada maka fi sabilillahi suna so su hada maka sadaka ne wannan magana ya fusata shi kwarai da gaske saboda shi mutum ne mai tarin dukiya yaya za a yi a ce ana mitin don a tara masa sadaka abin da ya fi ƙarfinsa sai ya mayar da martani wa abu jahal cikin fushi ya ce alastu aktsaruhum malan wa waladan shin dukkansu wanda suka taru suna tinkahon za su haɗa min sadaka shin dukkansu ban fi su yawan dukiya ba ba ɗaya daga cikinsu da dukiyarsa ta kainawa sannan shin dukkansu ban fi su yawan ‘ya'ya ba in ‘ya'ya suke gadara da su dun na fi su yawan ‘ya'ya to kaga abu jahal ya fara samun abin da yake so to sai abu jahal ya ce ma wannan babba nasa ni dai kam na ji su suna tattaunawa ne to ni kuma na ga na fi kowa kusanci da kai yasa na ga cancantar in zo in shaida maka abin da na ji suna tattaunawa tsakaninsu abin da na ji suna tattaunawa har ya ɗebe su suka yi tunanin cewar bari su haɗa maka sadaka cewa suke ai kana shiga gurin ɗan abu kuhafa ai mun san ɗan abu kuhafa sai da na abubakar taɗi suke tsakaninsu cewar sun ganka kana shiga gurin ɗan abu kuhafa kuma ba komai ke shigar da kai ba sai don ka samu abinci ka ci mutum mai tarin dukiya ya shiga gurin wani don cin abinci ai ka san wannan gangan ne to wannan magana ta kona masa rai kwarai da gaske cewa mutum kamar shi wanda a cikin makka ana gaba wanda ya kai shi dukiya kuma a ce yana shiga gurin wani don ya ci abinci wannan sai ya kona masa rai ransa sai ya ɓaci ya ce yanzu haka ƙuraisha suke taɗi tsakaninsu cewa ina shiga gurin ɗan abu kuhafa don in ci abinci kuma tabbas yana shiga gun abubakar amma ba da nufin ya ci abinci ba ne shi dai abu jahal dabara ya yi ya tsara maganar da zai tunzura babbansa yana shiga gun abubakar don ya ji ayoyin ƙur'ani saboda duk sanda ya ji sai ya samu nutsuwa ga shi dai ba musulunta ya yi ba lokacin idan an saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙur'ani ya karantar da sayidina abubakar to sai shiga gurin abubakar Allah yarda da shi ya saurari ƙur'ani in ya saurara sai ya samu nutsuwa to wannan shi yake shigar da shi gurin sayidina abubakar to abu jahal da yake mai dabara ne sai ce ai suna tattaunawa tsakaninsu cewar kana shiga gurin ɗan abu ƙuhafa don ka samu abin da za ka sa a bakinka wannan magana ta kora masa rai ya ce yanzu haka suke tattaunawa tsakaninsu abu lahab ya ce ba ka bi na bashin rantsuwa haka suke tattaunawa kuma sai yawo suke da magana ana ta yamu fifi da shi tsakaninsu ya ce to daga yau na haramta wa kai na shiga gurin ɗan abu ko hafa kaga yanzu haƙar abu lahab ta fara cimma ruwa tunda ai sai ya shiga gurin abubakar ya ji ayoyin ƙur'ani ya ce sannan daga yau na haramta wa kai na shiga gurin ɗan kaɗab umar kenan daga yau na haramta wa kaina shiga gurin ɗan abu kafsha waye ɗan abu kafsha annabi annabi shi suke cewa ibnu abi kafsha suna gaya masa haka ne dan izgini suna ga su ce masa muhammad bin abdullahi ai sun ɗaukake shi saboda babansa abdullahi ba makaskanci ba ne cikin ƙuraishawa ko su ce ɗan abdulmuttalib kakansa su danganta shi zuwa ga kakansa in sun yi haka nan ma sun ɗaukake shi saboda abdulmuttalib mai faɗa a jini a cikin ƙuraishawa su danganta shi zuwa ga kakan babansa hashim su ce ibnu hashim nan ma suna ga sun ɗaukake shi sai suka koma da baya sai suke danganta shi zuwa ga abu kafsha abu kafsha kuma in ba a mance ba a baya mun yi bayani cewa laƙabi ne na babansa na shayarwa ba babansa mahaifi ba ma'ana mijin wacce ta shayar da shi a ƙauyen banu sa'ad halimatu sa'adiyya halimatu sa'adiyya ai ita ta shayar da manzon Allah shayarwa mafi yawa a wani ƙauye ta shayar da shi ƙauyen banu sa'ad shi yasa ake ce masa mata as-sa'adiyya sa'adiyyan ai ba suna bane asalin sunanta halima Sa'adiyar kuma nisba ce dangantaka ce kamar yanzu ka samu wata mata da ake kiranta Jamila ‘yar Azarai, sai ka ce Jamila Azrawiya. Kaga ka danganta ta zuwa ga garinta na, na Azarai, haka ita ma wancan Halimatu Sa'adiyya ma'ana Halima ‘yar garin ‘yar ƙabilar Banu Sa'ad. ‘yar ƙabilar Banu Sa'ad, wacce kuma ta fito daga ƙauyen Banu Sa'ad, badiyatu Bani Sa'ad, ƙauyen Banu Sa'ad shi ne ma'anar As-Sa'adiyya. To shi abu kafshan nan mijinta ne, kaga zai zama baban annabi na shayarwa amma ba mahaifi ba. To in an tashi ana danganta mutum zuwa ga mahaifinsa ne ko kuma babansa na shayarwa. tambaya nake yanzu an tashi danganta mutum mahaifinsa za a danganta shi gare shi ko kuma babansa na shayarwa mahaifinsa wanda ya haife shi to amma suna ga yanzu in sun danganta shi ga mahaifinsa ai sun ɗaukake shi sai suke danganta shi zuwa ga babansa na shayarwa don me don su wulakanta shi to shine alwalid bin al-mugira yace to daga yau na haramta wa kaina shiga gurin dan Abu Kafsha ma'ana shiga gun Annabi yanzu Abu Lahab yayi nasara wace irin nasara yayi babban sa da yake shiga gun Annabi ko ya shiga gun Abubakar ko ya shiga gun Umar ya ji Qur'ani yanzu ya haramta masa da wannan dabarar tasa wannan na farko kenan abu na biyu sai abu jahal ya ce to yanzu me za ka faɗa don ka gamsar da ƙuraishawa cewar kai baka tare da ibn abi kafsha sai abu lahab ya ce kai dai ka san duk cikin ƙuraishawa ba wanda ya kai ni basira da fasaha kuma abin da muhammadu yake faɗi ba ku isa ku ce waka ba ne ya ce tashi mu je gurinsu to shine shi abula abu jahal ya tashi sai suka tafi gurin qurayshawa tare da babbansa alwalid bin al-mughira da suka zo gare su sai yake tambayar su shi alwalid bin al-mughira yake tambayar qurayshawa yace yanzu abinda muhammadu yake faɗi shin kun ga alamar hauka tattare da shi ko kuma kun ga alamar tsubbu tare da shi in kun ce mahaukaci ne kun ga alamar hauka tare da shi in kun ce matsubbaci ne kun ga alamar tsubbu tattare da shi in kun ce mawaki ne kun gani yana tsara waka yana rera waka ya zo yayi sannan kuma in kun ce makaryaci ne waye a cikin ku ya taba kama shi da ƙarya ko so daya waɗannan su ne maganganun da ya musu kamar magana ce ta tsiye dukansu sai suka ce a'a ba mutum ɗaya daga cikinmu da ya taɓa kama shi da ƙarya sannan kuma abin da yake faɗi babu hauka a ciki sannan abin da yake faɗi babu tsubbu a ciki to a nan da har yanzu sun sha jinin jikinsu suna ga yanzu maganganun nan da alwalid bin al-mugira ya yi kamar yana so ya yi bakin ɗin manzan Allah ne yana ba da kwaba wa manzan Allah yana ba da kariya wa manzan Allah kuma ya nitsu da abin da ya ji na fitowa daga manzan Allah shi yasa bai yadda cewa waka ba ne bai yadda cewa akwai hauka tattare da manzan Allah ba bai yadda cewa abin da manzan Allah yake faɗi ƙarya ne ba da yadda cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ƙarya ne ba to shine yayi kaman yi musu tsiye to dukkan su suka shaida cewar babu wani abu da suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na hauka ko kuma tsubbu ko kuma suna tuhumarsa cewar shi mawaƙi ne zuwa yake tsara waƙa ya zo yana yi sannan kuma ba ɗaya daga cikinsu da ya taɓa kama shi da da ƙarya to har yanzu dai sun sha jinin jikinsu suna ga kamar fa annabi ya samu kan mutumin nan alamu zai shiga musulunci to tambayar da suka yi wa abu shi alwalid bin al-mugira kamar akan ta zamu tashi kanta muka tsaya bayan ya musu waɗannan maganganu sun mayar masa da martani cewar bassa tuhuman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya shafi tsubbu sannan kuma babu wata alama da take nuna cewar yana da hauka tattare da shi sannan kuma ba mawaki ba ne abin da yake zuwa da shi babu alamar waka tattare da ita wannan ba ɗaya daga cikinsu da ya taba kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarya to sai suka sake masa tambaya yanzu sun yi kyakkyawan shaida manzon Allah ya sa su dole dole sun yi kyakkyawan shaida manzon Allah saboda gaskiya kwaya ɗaya ce kuma duk sun faɗi gaskiyar to tambayar da suka masa sai suka ce fa ma huwa to in ka ce Muhammadu ba matsubbaci bane sannan ka ce ba mawaki bane sannan kuma ka ce ba mahaukaci ba ne ba makaryaci ba ne to shi menene matsayinsa a gurinka wannan ita ce tambayar da ƙuraisha suka yi wa alwalid bin al-mugira suna so su ji me ra'ayinsa shin zai ce eh a na na gamsu da abin da ya zo da shi na karɓi musulunci ko kuma me zai faɗi to anan kamar sun sun sa shi a kwana kamar sun sa shi a tsaka mai wuya shine yace fa fakkara qalilan sai ya zauna kankanin lokaci ya dan yi tunani wani irin sheda ya kamata yi wa manzon Allah wanda zai sa mutanansa Qurayshawa su gamsu da wannan shedar thumma qala sai yace ma huwa illa sihr yace abinda Muhammad yake zuwa da shi ba komai bane sai sihiri wai an gudu ba asira ba yace ba tsubbu bane ya ce ba hauka tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba waka bane kuma Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani abu da aka taba kama shi da shi na karya da ya tashi dan dai ya gamsar da su ya nitsar musu da zukatun su kan cewar baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai karbi musulunci ba sai ce ma huwa illa sihir yace ba komai bane Muhammad yake zuwa da shi sai sihir to a can ya kore masa tsubu domin bambancin tsubu da sihi akwai bambanci tsakanin tsubu da sihi ba cinyar ba kabar bayan an ki cin biri an ci dila ya kore tsubu gare shi kuma ya tabbatar da sihiri gare shi kaga wannan zai nuna maka kawai ya faɗi ne don ya yarda da su amma a kasan zuciyarsa fa ya gamsu cewar abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne to amma yanda suke ta ce ku ce hankalin su ya tashi suna ga in har ya musulunta to kusan rabin Quraysha ma za su musulunta saboda yawa daga cikin su suna bin maganar sa dan galibi idan husuma ta hada wani da wani a gona shi ake zuwa ya ya raba gardama saboda mutum ne mai basira idan mutum sun samu matsala da iyalinsa shi ake kai wa kara ya hukunci sai suka ɗauke shi a matsayin alkali saboda basira da Allah ya bashi idan tsakaninka da makwabcinka ne kuka samu rashin fahimta shi ake zuwa ya yi sulhu shi ake zuwa ya hukunci kuma duk hukuncin da ya za ka ga kowa ya gamsu da mai kara da wanda ake kara sai zama kamar shi ne alkali to a yau idan aka ce ya shiga musulunci za a samu dandazo mai tarin yawa cikin kurasha da za su shiga musulunci su be shi su shiga musulunci tare da shi to wannan kuma sauran manya cikin Quraysha da muka suna tsoron haka shi yasa suka yi wannan dabara cikin su akwai Abu Jahal shi yasa suka yi wannan dabara Abu Jahal kamar mun kula zamu ga kariya ya tsara ya je ya same shi da kariyar kuma sai ya hau kai ya zauna to anan da aka zo aka sa shi a kwana in an ce abin da annabi yake faɗi ba tsubu bane kuma ba hauka tattare da annabi ba waka bane sannan ba a taba kama shi da karya ba to abin da yake faɗi menene sai ce sihi me yasa ya faɗi dan ya yarda da su har ma ya kafa hujja da cewar ai abin da annabi yake faɗi sihiri ne da cewa amara aitumuhu yufarriqu bainar rajuli wa ahlihi wa waladihi wa mawalihi yace ba ku gani ba abin da zai tabbatar muku cewa abin da Muhammad yake faɗi sihiri ne ba ku ga yana raba tsakanin mutum da iyalinsa ba yanzu mutum zai zai shiga ya ce ya bi Muhammadu iyalinsa sai ta ce ni ba ni ba kai ko kuma iyalin ta ce ni na bi Muhammadu shi mutumin mijin nata sai ce ba ni ba ki ba ku ga yana raba tsakanin mutum da iyalinsa ba ko ya raba shi da dan uwansa dan uwa da dan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya in wannan ya bi Muhammadu wannan bai bi Muhammadu ba sai su raba garin wannan ba aikin tsafi ba ne a raba dan uwa da dan uwa a raba miji da mata a raba uba da ɗa ɗa ya ce ya bi Muhammadu, uban kuma bai bi Muhammadu ba sai su raba garin su. Har wannan sai aikin nasu, sai kafa hujja da wannan magana. cewar amara aituhu yufarriqu bainar rajuli wa ahlihi shin ba ku ganshi yana raba tsakanin mutum da iyalinsa ba wa walidihi ya raba tsakanin mutum da ɗansa mutum idan ya shiga addinin da Muhammadu ya zo da shi sai ku ga ya yi baran-baran tsakaninsa da mahaifinsa sun raba garinsu ai wannan sai aikin tsafi wa mawalihi da kuma waɗanda ya ‘yanta cikin bayinsa idan mutum yana da bawa ya ‘yanta in ya ‘yanta wannan bawan ya bi Muhammadu sai ka ga ya raba garinsa da ubangidansa saboda shi yana ga ya shiga sabon addini ba mai tirsasa masa ya ce ta wannan sai aikin tsafi wannan sun samu abin da ransu yake kenan yanzu sun samu nutsuwa kan cewar alwalid bin al-mugira bai koma addinin musulunci ba fartajjan nadi farhan nan da nan sai wannan hall da mutan makka suke haduwa su tattauna sai ya ɗauka da sauti sauti sai ya gauraya sauti ya ɗaukaku cikin wannan hall ɗin suna murna cewar walid bin mugira bai shiga bai shiga sabon addini ba bai bar addinin iyaye da kakanni ba to wannan malamai sun kawo shi nasira a matsayin cutarwa da shi alwalid bin mugira yi wa manzon Allah kiran manzon Allah da ya matsafi me yasa ya kira shi da matsafi dan ya samu yarda daga gurin Qurayshawa amma a kasan zuciyarsa ya nitsu ya gamsu da abin da annabi ya zo da shi ba maganan mutum bane tunda a baya ya bayyana cewa ba maganan mutum bane ba maganan aljani bane har ma ya yabe shi ya jinjina ma wannan magana ne ya ce magana ne wanda yake da daɗi magana ne mai zaki mai daɗin sauraro wanda yana ɗauke da darussa yana ɗauke da fa'idodi wanda duk wanda ya rungume shi zai ɗaukaka wannan shaida da yi wa ƙur'ani ke to da ƙarshe kuma da mutanensa suka sa shi a kwana suna so su ji menene ra'ayinsa game da manzon Allah da kuma abin da manzon Allah ya zo da shi sai ce ai sihiri ne shi din ma matsafi to shine Allah madaukakin sarki da kansa ya ɗauki nauyin mayar da martani washi abu jahal a washi alwalid bin al-mugira bisa ga wannan shaida da yayi ta karshe wacce shaidar idan ka kula da ita shaida ce wacce ba ita bace asalin hakikanin abin da ke cikin zuciyarsa menene yake cikin zuciyarsa gamsuwa da alqur'ani cewa ba tsafi bane gamsuwa da alqur'ani cewa ba maganan mutum bane gamsuwa da alkur'ani cewa ba magana aljani bane magana ne wanda ya wuce matakin mutum ya wuce matakin aljani sannan magana ne wanda yake cike da darussa da fa'idodi to sai Allah ya mayar masa da martani bisa wannan magana da yayi bisa wannan shaida da yayi gaban Quraishawa cewar ai abin da annabi yake faɗi ba komai bane sai sabi Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر in hada illa qaulul bashar sahuslihi safar waɗannan ayoyi da su ne Allah madaukakin sarki ya mayar da martani wa alwalid bin al-mughira yayin da yayi shedawa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa tsafi ne abin da yazo da shi abubuwan da annabi yake yi abubuwa ne na tsafi alhali shi da kansa da ya kore haka Allah maɗaukakin sarki ce zarni wa man khalaqtu wahida barni da wanda na, na halitta ai Allah ne ya halicce shi barni da wanda na halitta ni kadai na isa in iyan muku sharrin na isa in iyan maka sharrin sa ya kai annabi kamar rarrashi Allah yake yi wa annabi kar annabi ya daga hankalinsa dangane da abun da walid yake faɗi wanda shi kansa ya san ba haka bane annabi kar ya daga hankalinsa kar ya damu annabi Allah ya ce barni barni wa man khalaqtu da wanda na halitta wa kenan alwalid bin mugira wahidan barni ni ni kadai na isa na gama da shi na isa na iyan maka sharrin ka kwantar da hankalinka kenan rarrashi ne Allah madaukakin sarki yake yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama bisa ga wannan shaida ta ƙarya da alwalid bin al-mughira yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi ma wannan aya na fadin Allah madaukakin sarki sarni wa man khalaqtu wahida barni da wanda na halitta ni ni kadai na isa na iyan maka sharri fassara ta biyu da wasu daga cikin malamai suka yi na faɗin Allah sarni wa man khalaqtu wahida barni da wanda na halitta ni kadai ba wanda ya tarayya da ni wajen halittarsa man khalaqtu wahidan ni na halicce shi ni ni kadai na ba wanda ya taimaka wa Allah wajen halittar alwalid bin mugira kai ba halittarsa ba ma babu wanda ya taimaka wa Allah subhanahu wata'ala daidai da shawari kan yadda zai halicci wani zurfi da shi kaɗansa ya halicce shi to saboda haka tun da shi kaɗansa ya halicce shi barni da wanda na halitta ni ni kadai ba wanda ya agaza mun wajen halittarsa kamar yadda na halicce shi ni ni kadai ni ni kadai nake da ikon halaka shi shine ma'anar tarni wa man khalaqtu wahida barni da wanda na halitta ni ni kadai na wanda ba wanda ya agaza mun wajen halittarsa kamar yadda na halicce shi ni ni kadai babu wani wanda ya taimaka mun ya agaza mun wajen halittarsa to haka nan nake da ikon halakar da shi bana bukatar agaji ko taimakon kowa wajen wajen halakar da shi wannan fassara ta biyu kenan da wasu daga cikin malamai na tafsiri suka yi ma wannan ayar ta darni wa man khalaqtu wahida da Allah ya saukar da ita dan mayar da martani ma alwalid bin al-mughira lokacin da ya shaida wa manzon Allah cewar abin da manzon Allah ke faɗi tsafi fassara ta uku da malaman tafsiri suka yi ma ita wannan ayar ta barni wa man khalaqtu wahida Allah ya ce barni da wanda na halicce shi shi shi kadansa ai bai zo duniya da duk abin da yake tinkaho da shi ba shi kadansa Allah halicce shi yanzu yana tinkaho da dukiya ne ai bai zo duniyar da dukiya ba wahidan Allah ya halitta shi shi shi kadai ya fado daga cikin cikin mahaifiyar idan yana gadara da 'ya'ya ne to ai ba ɗaya daga cikin 'ya'yan da yake da su da ya zo duniya da su shi kadan sai zo duniya 'ya'yan a ina ya same su a duniya sannan idan yana gadara da fasaha ne na harshe ai ba da ita ya zo duniyar ba a duniyar ya same ta shine sarri wa man khalaqtu wahida barni da wanda na halitta shi shi kadansa bai zo duniya da dukiya ba bai zo da yaya ba bai zo da fasaha ba bai zo da zalaka ta harshe ba shi kadai surarsa haka aka halitte shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida haka nan Allah maɗaukakin sarki ya halicce ku ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba sai Allah ya sa muku abubuwan da za ku iya sani da su shine wa ta'ala lakum sam'a Allah ya sa muku kunne da kunne ake samun jini sai an saurara a samu jini ya sanya muku zuciya da zuciya ake fahimta mutum yana da zuciya shine in an karantar da shi zai fahimta sannan da idanu ake karanta abin da za a karanta a fahimta to duka wayannan Allah ne ya sa masa idan ya yana tinkaho yau yana da ilimi yau yana da fasaha yau yana da basira to a ina ya samu abubuwan da suka gadar masa da wannan basira ba Allah bane ya bashi idanun Allah ne ya bashi kunnuwan Allah ne ya bashi kwakwalwar Allah ne ya bashi ita kanta zuciyar da ake fahimta da ita duka Allah ne madaukakin sarki ya masa shine ma'anan zarni wa man khalaqtu wahida wasu malaman suka ce alwahid kalma ce da Qurayshawan Makka suke gaya ma shi alwalid bin Mughira me yasa suke gaya masa kamar shi kadai yake tilo ba shi da tsara ba shi da sa'a wajen basira wajen tunani wajen hangen nesa wajen hikima wajen sanin ya kamata sai suke ce masa wahi ma'ana kai kadai tilo baka da tsara baka da sa kaman kirari suke masa yabo suke masa Allah kuma sai ya kira wannan kalmar amma yana kushe shi subhanahu wata'ala idan su suna kiransa wahid a babin yabo to a nan gurin Allah ya kira shi wahid a babin kushe shine zarni wa man khalaqtu wahidan wanda kuke kiransa wahid barni da shi na na isa na gama da shi kamar martanin da Allah subhanahu wata'ala yake musu anan yake masa anan kenan zarni da Allah ya ce tsoratarwa yake yi wa Walid bin al-Mughira tsawatarwa Allah madaukakin sarki yake yi ma wannan mutum shi da kansa yakan ce ana al-wahid bin al-wahid ni ni kadai ne dan mutum daya baba na ma shi kadai ne ba shi da tsara ni ni kadai nake ba ni da tsara ba ni da sa'a wajen tunani da basira da hangen nesa da fasahar harshe babana ma shi kadai ne ba shi da tsara ba shi da sa shi ne yake kintaho da hakan kullum yana faɗi yana wa kansa kirari yana cewa ana alwahid ibn alwahid laysa li fil arab nadib ni ni kadai ne dan wanda shi ma yake shi kadai ba ni da tsara ba ni da sa'a cikin larabawa nayi wa kowa fintinkau to sai suka sallama masa cewa shi kadai yake ba shi da abokin tarayya cikin larabawa wajen basira wajen hikima wajen tunani wajen hangen nesa wajen sanin ya kamata to Allah da ya tashi mayar masa da martani sai mayar masa da kalmar da ake gaya masa dan a yaba masa amma a babin tushe ya fito daga cikin cikin mahaifiyarsa ba shi da kowa ba shi da komai Allah ya ba shi 'ya'ya kaga da shi shi kadai ne ya samu yayawa ya bashi Allah ya zo talaka kutuk ba shi da komai Allah ya bashi arziki kaga shi kadai ya zo duk abin da ya samu Allah ne ya bashi shine ma'anar zarni wa man khalaqtu wahida Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'altu lahu malam mamduda sannan kuma na sanya masa dukiya wacce take mai tarin yawa kaga wannan zai tabbatar maka cewa yana da dukiya mai tarin yawa yanzu maganar can da Abu Jahal ya je yake masa ai ka san magana ce ta kanya cewa Qurayshawa sun haɗu suna mitin za su hada masa sadaka mutumin da yake da dukiya bai dai da sadaka to gashi har Allah a nan gurin yana tabbatarwa cewa ya ba shi dukiya mai yawa wa ja'altu lahu malam mamduda na sanya masa dukiya wacce take mai tarin yawa wacce ba ta yankewa Allah ya ba shi amfanin gona wanda baya yankewa kusan malamai na tarihi suna cewa cikin garin makka babu inda kewayen garin makka ba inda alwalid bin mugira ba shi da gona ba iya makka ba ka kama daga makka har ka tafi ta'if har ka isa ta'if duk gonakin walid bin mugira ne tsakanin makka da ta'if a yanzu tafiya da za a yi a yanzu a mota normal tafiya misali mutum yana tafiya 90 ɗari a mota tsakanin makka da ta'if awa ɗaya awa ɗaya ne tsakanin makka da ta'if noman tafiya da za a yi ta awa ɗaya daga makka in ka tashi awa ɗaya zai kai ka ta'if to in ka tashi tun daga makka har ka isa ta'if gonakinsa ne ga suna kayan abinci kayan marmari duk ga sunan duka na wale bin hira akwai a cikin makka akwai a dami duk mallakin sa baya ga haka Allah ya hore masa tumaki ba iyaka awaki ba iyaka rakuma ba iyaka shanaye ba iyaka waɗannan garke garke yake da su cikin laraba kuma wanda yake da rakuma biyar ma ana ganin shi mai kuɗi balle a ce mutum yana da garken rakuma a wannan kaga baya shi wajen dukiya to wannan duk Allah ya hore masa sannan bai tsaya iya nan ba bai tsaya iya amfanin gona da dabbobi ba mun san mutanen makka 'yan kasuwa ne to ba wanda ya kai shi bunƙasa wajen harkar kasuwanci idan aka fita da hajar kasuwanci hajarsa tana sama da ta kowa idan aka je aka ci gagarumar riba yana ninka kowa wajen samun riba to sai zama abubuwan da Allah ya hore masa akwai dukiya ta kasuwanci akwai amfanin gona akwai dabbobi wannan duk Allah ne ya bashi shine Allah ya ce waja'altu lahu malan mamduda na sanya masa dukiya wacce take mai tarin yawa wacce batta yankewa dabbobinsa ba sa yankewa amfanin gonansa bai ya yankewa ko da ku an yi fari shi amfanin gonansa bai ya yankewa sannan dukiyarsa ta kasuwanci tana nan kullum ci gaba take kullum haɓaka take kullum bunƙasa take Allah ya ce wa bani na shuhudan sannan kuma na sanya masa ‘ya'ya, Allah ya ba shi ‘ya'ya suna nan tare da shi ba su rabuwa da shi, duk sanda ya juya zai ga ga ‘ya'yansa ta nan, in ya juya ta nan ga ‘ya'yansa, Allah ba shi ‘ya'ya maza kawai guda goma, wasu malaman tarihi suka ce Allah ba shi ‘ya'ya maza kawai guda goma sha kuma ba sa taɓa rabuwa da shi suna zaune tare da shi, da shi za su za su hantse da shi za su yi yammaci. in ka ga ya rabu da su to dare ne ya ya shiga bacci amma haka zai wuni da su ya umurci wannan ya hana wancan kuma duk abin da ya faɗi kamar yankan wuka an yi an gama yadda 'ya'yan nasa suke jin maganarsa yadda suke masa biyayya suna nan tare da shi ba sa rabuwa tare da shi duk kuma sanda ya kalle su sai ya ji daɗi a cikin zuciyarsa shine wa bani da shuhudan da ƴaƴan da suke tare da shi suna halarci da shi ba sa rabuwa da shi ba sa barin sa kuma duk sanda ya daga kai ya kalli wannan sai ya ji daɗi a zuciyarsa idan ya sake daga kai ya kalli wancan sai ya ji daɗi a cikin zuciyarsa ƴaƴansa guda goma sha uku nan malamai suna cewa uku Allah ya musu tauhidi da musulunta akwai Khalid Khalid bin al-Walid Aisha sunansa al-Walid bin al-Mughira to Khalid bin al-Walid wanda annabi ya masa kirari da saifun min suyufillah ya musulunta kansa yana cikin jerin kayansa Khalid bin al-Walid bin al-Mughira takobi cikin takubban da Allah ya zare wa makiyarsa sannan daga cikin ƴaƴansa da suka musulunta akwai Hisham Hisham bin al-Walid shi ma ya musulunta musulunta Allah masa tauhidi da musulunta sannan sai mutum na uku umaratu bin al-wali waɗannan su su uku malamai suka ce su ne Allah musu tauhidi da musulunta amma sauran goma sun mutu akan shirka sun mutu suna kafurai kamar yadda babansu ya mutu akan shirka wasu malaman kuma suka ce a'a mutane uku nan banda umara akwai Khalid bin al-Walid akwai Hisham bin al-Walid akwai al-Walid bin al-Walid mai sunan babansa shi al-Walid ya rada wa ɗansa suna al-Walid dole nan su uku sune suka musulunta Khalid bin al-Walid Hisham bin al-Walid al-Walid bin al-Walid kenan an samu sabanin malaman tarihi dangane da mutum na uku mutum na uku suka ce Umar bin al-Walid shine ya musulunta wasu kuma suka ce al-Walid bin al-Walid shine ya musulunta to amma muhimmi dai abin da ake so mu ɗauka a wannan gabar ‘ya'yansa guda goma duk sun mutu a kan shirka ya uku ne kawai Allah ya samo su suka karfi musulunci suka zama daga cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun da wannan ayar ta sauka Allah shi ya ba shi dukiyar da yake tinkaho da ita ‘ya'yan da yake gadara da su duka Allah ne ya bashi Allah ya ce wa mahattu lahu tamhida na shimfiɗa masa rayuwa mai daɗi shimfiɗawa na gani na mana walid bin al-mughira yana rayuwa mai daɗi babu wata cuta tattare da shi ba ba ba ba cutar siga ba hawan jini ba typhoid ba anxiety ba depression wata cuta ta zuci ko kuma ta gangan jiki babu zazzabin malaria babu typhoid duk babu Allah ya tseratar da shi da wannan shine ma'anar wa mahattu lahu tabdida Allah ya ce muka shimfiɗa masa na shimfiɗa masa rayuwa shimfiɗaɗɗiyar rayuwa wacce yake walwala cikinta yake jin daɗi cikinta wannan fassara ce da cikin fassarori da malamai na tafsiri suka yi ma wannan aya cewa ma hajju lahu tamhida na shimfiɗa masa rayuwa shimfiɗawa wacce zai ji daɗi da ita a duniya wasu kuma suka ce ma hajju lahu tamhida aka shim aka shimfiɗa masa zukatan mutane ta yadda kowa yake jiya ya masa biyayya duk wanda yayi wa umarni zai aikata umarninsa duk wanda ya hana zai hani daga hannunsa ma'ana kalmarsa ta zamanto a bar sauraro shine ma'anar wa mahattu lahu ya zama in yayi magana kowa baya ketare maganar idan umarni ya bayar kowa zai aiwatar in hani yayi ba wanda ya isa ya ketare hannunsa shine ma'anar wa mahattu lahu kaga wannan duka Allah madaukakin sarki ne ya masa baiwa waki ne da Allah subhanahu wata'ala ya masa Allah ya ce summa yatma'u an azu duk irin waɗannan tarin ni'imomi da na masa na bashi dukiya dukiyar da batta yankewa kuma dukiyar ba nau'i daya ba dukiya kala kala ta kasuwanci ta dabbobi ta amfanin gona sannan na ba shi ‘ya'ya wanda in ya gansu zai ji zuciyarsa ta ƙara sanyi suka zama sanyin ido gare shi sannan kuma na shimfiɗa masa rayuwa wacce take daddaɗar rayuwa babu cuta a ciki ba rashin lafiya ciki ba fargaba ciki ba tashin hankali ciki sannan kuma Allah ya sanya shi ya zamanto maɗaukaki cikin mutanensa duk magana da ya za su saurare shi wannan ai Allah gama masa komai a duniya Allah ya ce sun mayar mahu an abi a hakan kuma yana bukatan a tsara ba yana ga dukiyar da aka bashi ta kasa ƴaƴan da aka bashi sun kasa yadda aka bashi daddaɗar rayuwa yana so a bashi sama da haka kalmar da ya zamanto ana sauraro daga gurinsa yana so ɗaukakarsa ta wuce haka shine ma'anar sun mayar mahu an abi amma duk da irin waɗannan ni'imomi da Allah maɗaukacin sarki ya masa bai gamsu ba bai wadace shi ba bai ishe shi ba yana so Allah ya ƙara masa Allah ya ce kalla innahu kana li ayatina ajiba yanzu Allah ya fara mayar masa da martani Allah ya ce ba za a taba ƙara masa ba shine ma'anar kalla a'a ba za a ƙara masa ba abin da aka bashin ma na Allah ne zai kwace abinsa aka ce tunda aka saukar da waɗannan ayoyi Walid bin al-Mughira bai gushe ba yana ganin na ƙasa yana ganin tawaya daga dukiyarsa yau yayi asarar dabbobi kaza gobe yayi asarar dabbobi kaza jibi dan fashe sun tare dukiyarsa an kwace gata ya je ya an yi kasuwanci da dukiyarsa an samu faduwa maimakon a samu riba an samu faduwa yau ɗansa ya mutu gobe ɗansa ya mutu jibi an kashe ɗansa hanyar dawa ya yi hatsari doki ya taka shi a'a rakumi ya taka shi aka ce tun da ayoyin suka sauka ba a gushe ba yana ganin tawaya da na kasa a dukiyarsa da 'ya'yansa har suka kare tunda dama na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ba shi dukiya ba wayonsa ba ne ba dabararsa ba ce ba iyawansa ba ne tsari ne na ubangi ya ba ma wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama bisa hikima irin tasa wanda ya bashi akwai hikimar da ta sa ta ya bashi wanda bai ba ba akwai hikimar da ta sa ya hana shi in ya ga dama yau dare daya wanda ya ba sai ya kwace gaba daya wanda bai ba ba dare ɗaya sai azurta shi wai dare ɗaya Allah kan yi kan yi batu da yi ba haushi saboda haka duk yadda dukiya ta kai ga yawa a hannun mutum kar ta rute shi kar hakan ya rute shi ya ji cewa dukiyar ta ubangiji ce kuma ya ba shi ba wai dan ya fi kowa ba duk kuma sanda ya ga dama zai iya karɓe zai iya karɓe kayansa to wannan yasa daga ƙarshe zo ya halaka dalilin da yasa ya mutu kenan bakin ciki ne ya mutu da bakin ciki bakin cikin ne dukiya da aka wayi gari yake da ita wanda ya fi kowa dukiya cikin garin makka ya'ya da ake gana sa sun fi na kowa ko da ba su fi na kowa yawa ba sun fi na kowa kwantar da hankali ƴaƴansa sun fi ƴaƴan kowa kwantar da hankali to yau wannan ya mutu gobe wancan ya mutu ni wancan ya shiga musulunci gata wancan ya yi hatsari ya mutu dukiyarsa ta kone a nan an yi asara a can an kwace a can sai aka wayi gari ba shi da komai ƴaƴansa duk sun mutu shi ma sai mutu da ciyar zuciya to kaga abin ai na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah a nan gurin ya ce kalla yadda yake son ba zai faru ba ƙarin da yake son ba za a masa ba me yasa innahu kana li ayatina anida shi ya kasance mutum ne mai kafirci na taurin kai game da ayoyinmu Allah ya kira kafircinsa da kafircin taurin kai ya bambanta da sauran kafircin sauran mutanen makka su kafircinsu sun yi ne a cikin duhun kai to amma shi kafircinsa ya yi da basira kamar ya ya yi kafircinsa da basira ayoyin ƙur'anin nan bayan da ya fahimce su ba maganar mutum ba ne ba magana aljani ba ce sannan waɗannan maganganu sun yi kama da maganganun ubangiji in ba ubangiji ba ba wanda zai iya yi saboda shi ma bai isa zo da maganganu irin wannan ba duk kuma irin fasahar sa ka kenan qur'anin da aka saukar ya tabbatar cewa daga gurin Allah me ya hana shi imani da shi taurin kai da kuma gudun kar ya saba wa mutane to shi yasa Allah ya ce innahu kana li ayatina shi ya kasance mai kafirci amma na taurin kai ba wai na duhun kai ba saura kafircinsu na duhun kai amma shi kafircinsa na taurin kai da ya san gaskiyar ya iya ya karfe ta to shi yasa Allah ya masa wannan hukuma tun daga nan gidan duniya innahu kana bi ayatina anida Allah ya ce sahurhiquhu sahuda zan tilasta masa matsanta masa wajen hawa bala'i da katai da tashin hankali Allah ce zan kuntata masa sai ya hau kan bala'i ya hau kan tashin hankali ya hau kan fitina me yasa Allah ya masa wannan saboda yana ganin gaskiya kauce mata shi yasa malamai suka ce wannan yake nuna maka illa mutum ya ga gaskiya ya santa amma ya kauce mata saboda wani wata manufa tasa kuma wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu wata duk wanda zai ga gaskiya ta bayyana gare shi ta fito masa ya tabbatar cewa gaskiyar ce amma ya juya mata baya to ire-iren waɗannan da haka Allah yake saka musu tun daga duniya Allah yake fara nuna musu kafin su je su tarata da ta lahira Allah madaukakin sarki ce sahurihiquhu sahuda zan kuntata masa tilasta masa wajen hawa kan bala'i da fitina da tashin hankali as-sa'ud wasu daga cikin malamai suka ce wani katon dutse ne gungumen dutse ne a cikin wutan jahannama cewa da Allah ya yi sa'urihiku ma'ana sa'uhmilu zan dora shi akan sa'uda dutsen sa'uda dutse ne kato wanda yake cikin gidan wutan jahannama Allah ya ce to kan wannan dutsen zan dora shi ya ruru dutsen a cikin wuta aka tsera shi da wuta aka yi shi sannan kuma yana cikin wutan yana ruruwa yana koruwa wanda ya hau kansa zai sha azaba to Allah zai tsora shi kan wannan dutsen dan ya masa azaba ya gasa masa jikinsa da kafafunsa akwai hadisi da ibn abi hatim ya fitar da shi da shi da imam al-bazzar da ibn jarir da imam tabarani wanda aka samu daga abu sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da fadin Allah madaukakin sarki sahur hibu sauda annabi ya ce huwa jabalun finnari minna wani katon dutse ne a cikin wutan jahannama wanda aka yi shi da wutan jahannama yukallaf an yas'adahu alwalid bin al-mugira ranar gobe kiyama za a tilasta masa ya hau kan wannan dutse shine ma'anar sa'urhiquhu sa'uda zan tilasta masa ya hau kan dutsen sa'uda dutsen sa'uda kuma dutse ne na wutar jahannama da wutar jahannama aka yi shi kuma a cikin wutar jahannama wannan dutse ne Allah zai tilasta masa ya hau kan wannan dutse annabi ya ce fa idza wada'a yadahu fa idza wada'a yadahu idan walid bin al-mugira aka tirsasa masa ya hau kan wannan dutse na cikin wutan jahannama idan ya sa hannunsa ya kama dutsen yana shirin hawa in ji annabi zabat sai hannun ta narke hannun nasu sai ya narke kamar yadda za a sa kitse a kan wuta yadda za ka ga kitse yana narkewa ya dawo ruwa to haka hannayen nasa za su narke a yayin da ya kama wannan dutse yana shirin hawa da hannayensa to haka hannayen za su narke su zama kamar ruwa idan ya taba wannan dutsen da ake kiransa sa'u wa idza rafa'aha adat idan ya daga hannayen nasa daga cikin dutsen sai su dawo su zama to asalin han kai ka ce yanzu aka halicce su idan ya sake mayar da su zai dafa dutsen yana dafa dutsen sai hannayen nasa su narke idan ya dawo da hannayen sai su zamu dawo kamar hannayen jariri yace wa idza fa idza wada'a rijlahu yanzu tunda ya fahimci cewar in ya sanya hannayensa suna narkewa sai ce to yanzu ba hannaye zai samu bari ya sa kafafu annabi ya ce idan ya sa kafafunsa zabat sai kafafun su ma su narke su zama kamar kitse da aka tura shi akan wuta narkakken kitse kafafun sai su narke fa idza rafa'aha adat in ya daga kafafun nasu sai su dawo sabbin kafafu to haka za a yi ta masa azaba in ya dora hannayensa sai hannayen su narke in ya dawo da su sai su dawo asalin hannu in ya sanya kafafunsa zai hau kan dutsen sai kafafun su narke kuma ba zai iya zama bai hau dutsen ba saboda Allah ya tirsasa masa sai ya hau kan dutsen duk dai dan a yi ta masa azaba shine ma'anan sahur hikumu sahuda wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni kamar yadda Imam al-Haythami ya bayyana saboda a cikin mazajen hadisin akwai asiya asiya kuma mai rauni ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafinsa Da'ibul Targhib wa Tarhib ya raunata hadisi ne. Sannan Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin da wani lafazi daban cewa da Allah madaukakin sarki yayi sahuhin kuhu saruda yace as-sarud jabalun min nar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sarud wani dutse ne daga wutan jahannama wanda aka kera shi da wutan jahannama kuma a cikin wutan jahannama yake. shi alwalid bin al-mugira ya tasa'adu fihi 70 kharifan zai ta hawa kan wannan dutse tsawon shekara 70 duk kuma lokacin da ya hau dutsen na gasa shi yana kona shi kuma zai shekara 70 yana hawa thumma ya hawi sai ya fado kasa sai sake shekara 70 yana hawa sai ya fado kasa da haka za a yi ta masa azaba a cikin wutan jahannama har abadal abadi shi ba na hadisi dai hadisi ne wanda yake da rauni wanda imam tirmidhi ya fitar shi cikin sunan dinsa muhammad nasiruddin al-albani ya ya raunata hadisin cikin sahihu wa da'ifu sunani at-tirmidhi innahu fakkara wa qaddar me ma'anar innahu fakkara wa qaddar ina ga wannan gabar ba za mu samu damar fassara ta ba saboda kurewar lokaci har yanzu dai akwai sauran batu bai kare ba na martani da Allah maɗaukacin sarki ya mayar wa wani tunin mugira sakamakon cewa da ya yi abin da annabi ya zo da shi tsafi da kuma irin tanadin hukuma da Allah maɗaukacin sarki ya masa a lahira bayan wacce masa a duniya ina ga za mu jinkirta ƙara shi bayani kan waɗannan ayoyi da Allah ya ɗauki nauyin mayar da martani a madadin manzansa har sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh